نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في كتابه العزيز حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية المكررة عباد الله الوفاء بالعهد خلق من أخلاق الإسلام التي يحرص عليها المسلم والوفاء هو ثبوت الإنسان على قوله وفعله يقول تعالى في كتابه العزيز بلى من أوفى بأهده واتقاه فإن الله يحب المتقين والله تعالى لا يظلم أحدا وهو عليم بخلقه كتب على نفسه وأمر به الناس حيث يقول وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله الوفاء أق الصدق والعدل والغدر أق الخزب والجو وذلك أن الوفاء صدق اللسان والفعل معا والوفاء يختص بالإنسان فمن فقد فيه فقد انسلك من الإنسانية وقد جعل الله تعالى على أحد من الإيمان وسيره كواما لأمور الناس فالناس مطربون إلى التعاون ولا يت ولا يت ولا, يت ولا يتم التعاون هم أو التعاون بينهم إلا بمراءة الأحد والوفاء ولذلك عظم الله تعالى حيث قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون وإياي فارهبون آه وبعض عباد الله وقد وصف القرآن العظيم الذي يوفون بأهد يوفون بالأهد بأحسن الصفات بأحسن الصفات فقال والموفون بأهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وهين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون عباد الله ما أورع القرآن أو ما أورع هذا القرآن كيف يربي الرجال واستمرارا لورود العهد والميثاق في مجال بناء الأمة على أخلاق سامية يأمر تعالى عباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الوصايا التي تكون جيلا التي تكون جيلا ذا خلق رفيع ثم يكتم الوصايا التي بقوله وبآد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون فالوفاء بالأحد ضمانة لأداء تلك الأوامر كلها وصبت عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كيار عباد الله الموفون المطيبون أخرجه إمام النسائي عباد الله وثبت أو ومن أقسام الوفاء الوفاء مع الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهويكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وكلبه وأنه إليه تهشرون وقال تعالى ألم أحد إليكم يا بني آدم الله تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kada yake ba shi da abokin tarayya a samai da kasai muna shaidawa tare da ku cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma Allah ne turo shi da addinin musulunci da alkur'ani gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yan uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wata'ala mu zamto masu jin daidai da da'a ga daidai domin wannan umarni ne daga Allah mai girma da buwaya wanda yi wa waɗanda su gabaci mu cikin ahalul kitabi da mu akan mu tsaya kan jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa mu sani ya yan uwana masu albarka fuskoki masu annashuwa da karamci wanda muke zattawa kanmu da kanmu kasancewa cikin inuwar Allah a gobe alkiyama mu sani cewa cika alkawari hali ne ko kuma halayya ce daga cikin halayya na gargari a cikin musulunci cika alkawari hali ne mai tsadar gaske a cikin musulunci musulunci ya kambama shi kuma ya bashi matsayi ya kudaitar da 'ya'yansa shi musuluncin akan su tsayu kan cika alkawari abinda malamai suke cewa alwafa shine subutul insan ala kaulihi wa fi'lihi dan adam ya tabbatu akan furicinsa da kuma aikinsa duk abin da kai alkawari a faɗaki ka faɗa za ka yi to a samu dan adam a tsaye akan wannan kauli nasa idan rubutu ka yi a same ka tsaye kan rubutun da ka yi idan aiki kake yi a same ka tsaye kan wannan aiki da kake yi wannan shine alwafa kuma wannan shine al-istiqama wanda a gurabe da yawa Allah mai girma da buwaya ya ba mu umarnin hakan domin siffofi ne wanda suka samu asali tun daga annabawa har zuwa kuma magabata na kwarai wanda Allah ta'ala iya siffanta su da irin wannan siffofi masu albarka annabi ibrahim khalilur rahman Allah ta'ala iya faɗa game da shi wa ibrahim allazi waffa da ibrahim mai yawan cika alkawari ga ɗansa annabi isma'il Allah ta'ala ke faɗa mana game da shi wadhkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya ka ambata musu labarin annabi isma'il cikin alqur'ani ya kasance mai yawan cika alkawari ne ko manzon Allah ne kuma annabi ne saboda haka annabawa da ainihin sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu akan wannan gwadabe na musulunci ana samun su tsaye wajen cika alkawari kaulan wa fi'lan wanda saba alkawari da karya alkawari iya cikin siffofin mutanen da Allah ta'ala baya kaunarsu siffofi daga cikin siffofin munafukai domin ma'aikin Allah iya cewa siffar munafiki iza hadasa kadaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana daga cikin siffar munafirci akwai karya alkawari Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala yake faɗa cikin alkur'ani mai girma bala man aufa bi ahdihi wa taqa cewa eh haka ne man aufa bi ahdi wanda ya cika alkawarin Allah ya tsaya kuma kan kiyaye dokokinsa fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah ta'ala iya sa masu takawa sai malaman fassara suka ce masu takawa a nan su ne masu cika alkawari Allah ta'ala baya zalintar kowa daga cikin bayinsa ko masari ne da dukkan halittunsa ya wajabtawa kansa cika alkawari kansa da kansa sannan kuma ya wajabtawa bayinsa musulmai su tsaya kan cika alkawari Allah ta'ala iya cewa fa kaifa iza jama'anahum li yawmin la riba fi yaya abin zai kasance ne a lokacin da Allah ta'ala ya hada al'umma duka na farko da na ƙarshe a wani yinin da babu kokonto zuwansa shine yinin alkiyama wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat Allah da kansa zai cika alƙawarin da yawa bayi yayi alƙawarin masu da'a zai kai su aljanna yayi alƙawarin ko masu sabo zai kai su wuta wanda dukkan bangarori guda biyun Qur'ani ya bamu labari ونادى أصحاب أصحاب النار أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء إن متسن إلى إن الجنة كنت مكيم دروا كما إن الجنة إن الله يدزام إلى إن متى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدتم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الكاذبين yan wuta za su kira yan aljanna yan aljanna za su kira yan wuta kun ga alkawarin Allah ya cika fa kaifa idza jama'anahum li yawmin la rayba fi wa fiyat kullu nafsin ma kasabat kowane rai in ji Allah ce zai cika masa alkawarin da yi masa masu da'a da tsayuwa kan gaskiya cikin addini hanya zuwa aljanna masu saɓan Allah da karkacewa gaskiya da karya alkawari su kuma hanya har zuwa ga gidan wata Allah ya tsare shine Allah ta'ala ke cewa fit kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun bayan Allah masu karamci cika alkawari ko kuma shi alkawari aku sirki wal adal duk inda alkawari yake to dan uwan gaskiya ne dan uwan adalci ne idan kana neman kawayen alkawari to gaskiya da adalci su ne kawayen alkawari ko abokan alkawari ita kuma yaudara da karya alkawari yan uwanta su ne alkarib wal jawr su ne karya da zalunci gaskiya cika alkawari gaskiya adalci yaudara da karya alkawari karya kuma zalunci Allah ya tsare mu wa zalika anna al-wafa sidqul lisan wal fi'l ma'an yasa shi cika alkawari gaskiyar hurci ne da kuma aiki kan alkawarin da kai gaba daya maganar ka bata saba ba kuma aikin ka bai saba ba shi cika alkawari ya yan uwa yaktasu bil insan ya kadaitu ko ya keɓantu ya keɓantu ga dan adam duk wanda aka nemi cika alkawari aka rasa a rayuwarsa to faqad insalaka min al-insaniya ya fita daga cikin mutuntaka ba za ka iya kiransa al-insanul kamil ba sai dai al-insanun naqis duk mai yau karya alkawari to baya cikin managartan mutane baya cikin mutane gwaraza wanda musulunci ke nuna su akan gurabe na alkhairi saboda haka Allah ta'ala da kansa ya sanya imani iya ƙarƙashin cika alkawari kuma ya yassarewa wa an su daga cikin bayi su tsayi wajen cika alkawari domin mutane su samu rayuwa mai kyau su samu tsayuwa kan daidai da adalci mutane suna da bukatuwa matukar bukatuwa zuwa ga taimakekeniya kuma taimakekeniya ba ta yiwuwa sai an kula da cika alkawari da yin gaskiya da adalci saboda haka Allah ta'ala ya azzama wannan abin da kansa yake cewa ya bani Isra'il udkuru ni'matallahi alaikum ya ku banu Isra'ila ku tuna irin ni'imar da ne muku inji Allah wa aufu bi ahdi ku cika alkawarin da na yi muku alkawarin da ne muku ku cika shi ufi bi ahdiku ni ma alkawarin da ni muku zan cika shi inji Allah wa iyaya farhabun ni kadai za ku kiyaye ku ji tsoro na inji Allah al'umma tsayuwarsu to cika alkawari iya cin abin da zai kawo musu rayuwa mai kyau kuma dukkan wani daga sama har ƙasa wanda Allah ta'ala ya bayar shi aro daga cikin aron da yake bayarwa na jagorantar bayinsa to ya sani ya yi alkawari fa zai gaskiya da adalci ko ya rantse ko bai rantse ba ko ya dafa alkur'ani ko bai dafa ba a yadda ka'ida take ko da sarki na gargajiya to akwai abin da ake karanta masa ya amince da shi akan wani rauni da aka naɗa masa kuma ya amince ya yi da wani alkawari ne tun da kai shugaban ƙasa harkan kansila to ba wanda zai shiga ofis zauna akan kujera sai face ya yi alkawari zai yi duk abin da wannan aikin ya shaɗanta masa ya ce e ya yadda ya gama su zai yi wannan alkawari ne hakanan ɗaiɗaikun ma'aikata wanda gwamnati ko kamfani yake ɗaukan su aiki bayan an baka appointment letter akwai za a buƙace kai asabtan later wannan asabtan ɗin ka yadda ka yi alkawari duk doka da ka'ida ta wannan kamfani ko wannan ma'aikata ko wannan hukuma za ka yi ƙoƙarin binta sau da ƙafa to dukkan al'umma idan sun tsaya kan wannan shugabanni suka tsaya ma'aikata suka tsaya 'yan kasuwa suka tsaya malamai suka tsaya to al'umma ta tsaya cikin adalci da rahama da jinƙai amma kasancewar mu cikin ɗimuwa da an rasa gabar aka yi koyan ma to gaba ɗaya karya alkawari rashin mutunta shi a cikin mu to wannan shi nake kawo ɗimuwa da kuma rikicewar al'amura gaba ɗaya Allah ta'ala ya tsare mu mu sani ya bayin Allah masu albarka Allah ta'ala ku Qur'ani ya wasafa alkawari da siffa mai girma kuma ya siffanta masu cika alkawari bayan Allah ne na kwarai wanda Allah ta'ala ke cewa wal mufuna bi ahadihim idza ahadu daga cikin bayan Allah na kwarai su ne masu cika alkawari idan sun yi idan sun yi alkawari za su tsayi kan cika shi wasabirina fil ba'sa'i wad darra masu hakuri kan cuta da cutarwa da kuma takura da wahala da kuma dimu'a da kuma radadi na zafin yaki ko jinya suna hakuri game da wannan wahinal ba's masu hakuri da juriya a lokacin yaki sai Allah ta'ala ke ce ula'ika allazina sadaqu waɗannan su ne masu gaskiyar imani wa ula'ika humul muttaqun irin waɗannan kuma su ne masu takawa yan uwa mu duba irin lafazin alkur'ani mai banƙaye wanda ƙur'ani ya reno an daga cikin mazaje ya ci gaba da renonsu domin su zama to fitila da haske ga al'umma da za su biyo bayansu amma sai yake yaban su wajen cika alkawari da tsayuwa kan alkawarin da suka yi a wajen gina al'umma da kuma kasancewa cikin halayya na kwarai na gargari mu duba yadda Allah ta'ala yake ba da labari kan harshen annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin alwasaya al'ashira wanda Allah ya kawo cikin suratul an'am wanda ƙarshen wasayar sai Allah ta'ala ya rufe da cewa wa bi ahdillahi awfu zalikum wasakum bihi la'allakum tazakkarun alƙawarin Allah suna cika shi kuma wannan shine wasiya da Allah ta'ala ya yi muku hakan idan kun tsayu a kanta za ku zamto mutane na gargari masu wa'azantuwa da irin wa'azin da alƙur'ani ya muku Allah ta'ala iya cewa shi alƙawari abin tambaya ne a gaban Allah gobe alƙiyama wa awfu bil wa awfu bil ahad innal ahada kana mas'ula wa awfu bi ahdillahi za ahadtu wala tanqutu al-aymana ba'da tawkidiha Allah iya jaddada mana rikon alkawari da tsayuwa kan dukkan wata yarjejeniya da muka yi to wannan ababen tambaya ne a gun Allah gobe alkiyama matukar an karya su ko an ci alfarmasu da mutunci da cin mutunci Allah ta'ala ba zai bari ba mu sani ya uwa masu albarka akwai hadisi daga ummul mu'min Aisha Allah ta'ala ya kare da ita take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna kiyaru ibadullah iya daga cikin zababbun bayin Allah almufun masu yawan cika alkawari almudayyibun ko masu yawan daɗaɗa magana wannan zaɓaɓɓu ne daga cikin bayin Allah duk mai cika alkawari to manzon Allah ya ce iya ɗaya daga cikin kiyaru ibadillah hakanan dukkan mai tausasa magana wanda maganarsa alkhairi ce wa qulu nasi husna ku faɗa wa mutane abin da ke shine magana mai banƙaye mai kyau kada kullum bakinka ya zamto aibanta al'umma ne ya zamto alkhairi ne fal a bakinka babu shari a bakinka to irin waɗannan mutane suna cikin zaɓaɓɓun bayi na Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Isma'il bin Ibrahim bin Abdullah an abihi an jaddihi dan gida ne daga Abi Rabi'a ibn Abi Rabi'a sahabi ne yake cewa wata rana manzon Allah ya karɓi ranci a gona na dirhami har guda 400 arba'ina arba'ina alfa ya karɓi dirhami guda 400 ko dubu hudu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka samu wadata dukiya ta zo sai ya mayar masa da dukiya da ya karba agunsa har ma ya ce masa barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ta'ala ya ma albarka cikin iyalanka da dukiyarka sai shi wannan bawan Allah ya ce ya rasulullah bayan ka kaɗi bashi guna ka mayar min da shi har ma kuma da addu'a ta biyo baya sai ce inna ma jaza'u salaf alhamdu wal ada iya daga cikin sakamakon magabata na kwarai godiya kuma da cika alkawari na gode wa Allah da ya bani ikon cika alkawari kai kuma na cika alkawari shi yasa na ma addu'a na ma godiya a yanzu da yawa rigingimu a kotuna game da cin bashi wane ya ana wane bashi wane ya cewa wannan bashi wane ya kis daidaita da wane to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya karbi bashi ga abin da ya faɗa a ƙarshe jaza'u salaf alhamdu wal ada dukkan mutumin kwarai iya ƙoƙarin gode ma wa Allah da kuma cika alkawarin da yi idan ka ɗau bashi ka yi ƙoƙarin mayar da bashin a ranar da kace za ka mayar kuma ka yi addu'a ga wanda ya baka bashin domin ya taimake ka idan ana irin wannan za a samu maslaha za a samu ci gaba ga al'umma wa'ansu da yawa suna hana bashi domin da yawa kuma an cuce su wajen ba biya su bashin su ba da yawa kotunan mu sun cika da rigingimun bashi domin kin gaskiya da kuma kin yin adalci da kuma kin cika alkawari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa duk wanda ya dauki bashi da niyyar zai biya wallahi Allah zai taimake shi biya duk kuma wanda ya dauki bashi da niyyar ya cinye ya handame ya halake to Allah ta'ala ba zai baki ikon biya ba hadisi iya cikin bukari saboda ka dukkan waɗannan masu rigingimu da yawa akan su da bashi zuciyarsu ba ta da kyau suna ɗaukan bashin ba da niyyar biya bane su yi alkawari da bakin malai safi kulubihim a zuciyarsu ba haka bane yasa kuma Allah ba zai taimake su su biya ba saboda kai wajibi ne ya bayan Allah mu dinga gaskata alkawari a lokacin da muka yi Allah ta'ala zai taimake mu kuma Allah ta'ala zai mana albarka cikin rayuwar mu daga cikin kace kacin alkawari yayin uwa akwai alkawari tsakaninka ga Allah akwai alkawari tsakaninka ga manzon Allah akwai alkawari tsakaninka da kanka da matarka da iyalanka akwai kace kacin alkawura da yawa alkawarin da ke tsakanin dukkaninmu tsakaninmu ga Allah Allah ta'ala ya kira mu ya ce mu amsa kiransa ko mun ce za mu amsa mun yi wa Allah alƙawari ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ya kuma su imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da suka kira ku domin su dora ku akan rayuwa rayuwa ta har abada rayuwar jin daɗi ita ce rayuwar gidan aljanna mu amsa kiran Allah mu amsa kiran manzon Allah to yanzu yaya muke ga wannan yaya amsa kiran Allah yake a cikin mu yaya amsa kiran manzon Allah yake a cikin mu kowa yi wa kansa wannan tambayar domin alkawari ne muka yi da Allah Allah ya ce mu amsa kiran Allah mu amsa kiran annabinsa ko mun ce eh za mu amsa ya Allah amsa kiran Allah ka tsaya kar ka yi shirka karka yi tsafi karka yi tsatsu ba karka haɗa Allah da wani a kowane ɓangare to wannan ka amsa kiran Allah ka yadda Allah shine Allah amsa kiran ma'aikin Allah karka yi bid'a karka yi zalunci karka sako da wa'ansu kamaya-maya a cikin addini wanda ba sa ciki ka tsaya kan abin da manzon Allah ya da sahabbai tsawon shekaru 23 din nan to wannan ka amsa kiran manzon Allah kana ɗaya daga cikin togar sa gobe alkiyama akwai julaibib ɗaya daga cikin sahabbai da bawa ne manzon Allah ya yanta shi iya cikin masu amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina istajabu lida'illahi wa rasulihi ya ɗaya daga cikin amsa masu amsa kiran Allah da amsa kiran manzon Allah hijul labib fa aslama ya musulunta wa ahsana islamihi ya kyautata musuluncinsa wa laqad balaga min hubbi rasulillahi lahu manzon Allah ya kai makura wajen nuna mai so manzo Allah iya kaunarsa iya sonsa har ma kataba lahu bi nafsihi imra'a min al-ansar manzo Allah da kansa ya nemo masa auren wata ba ansariya da kansa ya aika ya ce manzo Allah iya neman yar wane da aka bashi izini ta to wannan ne na nema wa yarinyar ba ni zan aure ta julabi na nema wa auren manzo Allah da kansa ya nema masa aure walam yadil makam manzo Allah yayi wa julabi ba aure auren bai dade ba bai ɗau lokaci mai tsawo ba da tare da iyalinsa da ada'i rasulillah sai ga kiran mai kira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya cewa hayya ilal jihad ku fito jihadi hayya ilal jihad ku fito jihadi an gone fa an yi aure da amaryarsa sabuwa amma Allah ya ce a fito sai ya tuna ya ce Allah fa ya ce istajibu lillahi wa rasul Allah ya ce ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama julaibib da amaryarsa sabuwa sai manzon Allah ya sa'aye kuwa a fito jihadi to yanzu ka tuna ka yi aure sallan asuba ma ta gagare ka zuwa jana'iza ya gagare ka gaida mama da inna su gagare ka wai kai kayi aure to ga mai sabuwar amarya an ce ya fito yaki kuma ya fito ya bar amaryar da komai nata fandafa julaibib julaibib ya meke tsaye ya fito daga ɗakinsa yulabbi adda iya amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya talbiya iya ce labbaika ya rasulullah wa fa ma Allah wa rasulihi domin cika alƙawarin Allah da manzansa to ana nan a wannan ma'arika sai Allah ta'ala ya karɓi ran julabi bai dawo gida ba yayi shahada manzon Allah ke ce a nemo dukkan wanda aka kashe a wannan yaki da aka nemo sai ke ce ni ban ga dan uwana ba ban ga julabi ba halun mu mai na ba an julabi ku taho ku raka na daina nemo shi fa'iza haulahu saba'atun min sanadin kuffar da manzan Allah ya je same shi gashi tsakiyar manya-manyan kafirai guda bakwai iya tsakiyar su ya mutu su masu mutu wa kafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fauka jasad julabi manzan Allah ya tsaya kan gawarsa ya da ulahu bil kai manzan Allah iya masa addu'an alkhairi iya cewa jazakallahu khairan ya julabi julabi ba Allah ya saka mar alkhairi Allah ya ma albarka qatalta sab'atun qabla an yaqtuluka ka kashe mutane bakwai kafin su kashe ka Allah ya ma albarka summa wada'a ala sanadidihi wa huwa yaqul manzon Allah ya rungume hikancin ya iya cewa haza minni wa ana minhu haza minni wa ana minhu haka manzon Allah yake cewa wa amar bi hafari lahu alqabr manzon Allah ya ce a tona mai kabari manzon Allah da kansa ya ce cibi julebib ya sa cikin kabari domin mai gaskata alkawari da yi Allah ya ce istajibu lillahi wa lirasul julebib ya amsa wannan kira ga irin albarka da alkhairin da ya biyo shi akwai hadisi iya nan sanannen hadisi iya cikin riyadu salihin ɗaya daga cikin hadisan imam nawayi mutane guda uku cikin banu isra'il da makaho da mai kora da kutu mala'ika ya zo akan ya jarrabe su kowa da jarrabawan da aka yi masa biyu ba su cika alkawari ba sai makahuli cika alkawari Allah ya tabbatar da yabansa da masa addu'a da alkhairinsa duniya da lahira amma biyun da ba su cika alkawari ba suka dawo cikin tsiyarsu kuma suka mutu cikin tsiyarsu a sai cika alkawari iya cikin yabon Allah da yabon al'umma kari alkawari iya cikin tasku da tanyo tun daga duniya kuma zuwa alkiyama mu sani ya uwa masu albarka mu duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma cika alkawari tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shine bittiba sunnatihi wa takalluqu bi akalaqihi alkawari ne tsakaninmu da mu mabiyan manzon Allah alkawari ne mu bi sunnarsa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah ya ce yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in dai kun ce kuna san Allah to ku bi manzon Allah daga cikin alkawarin kai mabiyin manzon Allah ne zaka bi shi sam'an wa ta'atan ka bihi magana da aiki da kuma wahala da daɗi dukkan runtsi ya zamto kana biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa takalluqu bi akhlaqihi kana sufantuwa daga halayensa wal iqtida bihi kai koyi da shi wa difa an dinihi ya zamto kana tsaye wajen bawa addinin sa kariya wa aqidatihi da aqidar da yazo da ita ba'da wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya wafati akwai gwarazan sahabban su abokansa wanda suka cika alkawarin da ya da rayuwarsa Allah ya bashi ikon cikawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa ya nada jeshi Usama jeshi Usama ya nada tawagar Usama yace Usama ne jagoran wannan tawaga idan Allah ya kai mu lokacin da za a fita yaki to lokacin da ya zo ba Allah ta'ala ya karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cikin achievement na sayyidina Abubakar radiyallahu anhu iya hawa khalifa abin da ya fara zatarwa kenan tanfizu jeshi Usama ya ce ina tawagar da manzan Allah ya kafa da kansa ina jagoran da manzan Allah ya kafa da kansa ka zo ka tafi a bisa alƙawarin da manzan Allah ya ma a matsayinsa na kalifa an mai mubaya gwamnati ta dawo karkashinsa duka ana jiran ya ce ko kar ya ce amma abin da ya fara alƙawarin manzan Allah ya cika har ma ya faɗi wata magana ta tawali utasa ya ce usama ai kai kafi domin kai manzan Allah ne na ɗaka da bakinsa ya ce kai ne kwamanda ni kuma kuka naɗa ni sai na abu ka tawali irin nasa ke faɗar wannan magana usama kafi na alkhairi domin manzon Allah ne ya daka da kansa ni ko ku ne kuka taro kace ni ne shugaban ku to bayan Allah na ƙure suna cika alkawari da ranni alkawarin ku babu ransa akwai Jabir bin Abdullah manzon Allah ya masa alkawari idan dukiya ta zo daga Khaibar idza jaa malul khaybar wu'ika kaza wa kaza wa kaza manzo Allah ce idan dukiya da khaibar ta zo jabir zan baka haka zan kan fito na baka na kan fito na baka dukiyar ba ta zo ba Allah ya karbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sani abubakar iya kalifa dukiyar ta zo sai ya cika alƙawarin jabir wa manzon Allah ya cika alƙawarin da manzon Allah ya wa jabir ya ce jabir a gabana manzon Allah ya ma alƙawari to gahi na cika ma Umar dan Khattab lokacin da manzo Allah suka hijira da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu akwai suraka wanda yake nuna wa manzon Allah sai na bakar hanya masanin hanya ne ya san hanya tsakanin maka zuwa madina jin daɗi da aikin da suraka yi wa su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya masa alƙawari yace in Allah ya warware al'amura suraka zan ma kaza da kaza to har Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah wannan alƙawari bai cika ba Umar dan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi shine ya cika alƙawarin da manzon Allah ya wa suraka yanzu alƙawari nawa ka cika na mahaifanka babanka yayi alƙawari kafin ya mutu nawa ka cika malaminka ya yi alkawari kafin ya mutu nawa cika cika abokinka sahibinka amininka ya yi alkawari kafin ya mutu alkawari nawa ka cika to manzon Allah ba ma wannan ba har matarsa ya cika alkawarinta bayan ta mutu na na Khadija radiyallahu anha bayan Allah ya karbi ta da shekaru da yawa manzon Allah sai sa a yanka abin yanka ko akuya ko wani abu ya karkasa naman ya ce a kaiwa kawayen na na Khadija radiyallahu anha har aisha take cewa ni ban taba ganin kishi irin kishin manzon Allah har ma mamaci ya maki kake mata ya rasulullah har matan da ta mutu ma kana kishi yanzu manzon Allah Allah bai canja ma da wata wanda tafi Khadija ba yace wallahi Allah bai canja mu ba har yanzu har yanzu Allah bai mun canji da Khadija ba domin ta kaunace ni a lokacin da ka kini ta bani dukiya ta a lokacin da kuka hana ni ta dafa ni a lokacin babu kowa a bayana wannan shine alƙawari alƙawari halacci ne ya uwa nawa nawa mutane ake musu halarci suke yin butulci ba daidai ba ne ba su fara mutanen kirki ba ne Allah ta'ala iya cewa alam ahad ilaikum ya bani adam shin ya ku yan adam ba mai alƙawari da ku ba ne Allah ta abudu shaitan ban ce kar ku bauta wa shaitan ba Allah iya jan kunan da ce kar mi wannan ba innahu lakum ajuwwun mubin shi shaitan ku sani maki ne mai bayyana kiyaya gare ku Allah ya ce wa ani ibuduni ni kadai za ku bautawa hadha sirati mustaqim wannan shine bin tafarki madaidaici Allah ya samu na kansa ya ƴan uwa a gurguje akwai fa'idoji da alƙawari yake zuwa da su ko cika alƙawari yake zuwa da su akwai al'iman cika alƙawari iya ƙara wa mutum ƙarfin imani wa qad akada misaqakum in kuntum mu'minin haƙiƙa Allah ya rike alƙawuranku ku yi ƙoƙarin ku cika matuƙar kuna da imani dukkan mai cika alƙawari ana son iya da imani akwai attaqawa cika alƙawari iya ƙara wa mutum taqawa ku zuma atainakum bi quwwatin wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun ku riki abin da Allah ta'ala ya turo muku shi da gaskiya da ƙarfi ku dinga tuntuna shi a rayuwarku hakan zai sa ku zama masu takawa muhabbatillah cika alƙawari iya sa Allah ya kaunaci mutum wa mastaqamu lakum fastaqimu lahu inna Allah yuhibbul muttaqin duk wanda suka tsayo akan ku a matsayin su na kafirai da sharadi ya cika kuma ku tsayo akan su kurama domin Allah ta'ala iya san masu takawa masu takawa nan masu cika alƙawari kenan husulul am fi dunya wa siyatud dima alkawari cika alkawari iya sa a samu zaman lafiya kuma iya sa jini ya samu tsaro alhayatu tayyiba wal jazaa'ul hasan wal ajrul azim alkawari cika shi iya zuwa da rayuwa mai daɗi da sakamako kyakkyawa da kuma lada mai girma minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alai wa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantadir kuma baddalu tabdila daga cikin mutane gwaraza inji Allah mazaje da akwai wanda alkawarin sai cika man ahadullah alai fa minhum man qada nahabahu akwai wanda suka cika alkawarin suka mutu a fagen fama alkawarin su ya cika irin su Musa bin Umar da sauransu wa minhum man yantabir akwai masu dakon shahada ta zo ta same su Allah ya ce wa ma baddalu tabdila wallahi ba su canja ba da rayuwar manzon Allah bayan manzon Allah sahabbai ba su canja ba haka ake so ma kar ku canja ku tsayi akan musulunci da sunna da zamantakewa mai kyau da mutunta al'umma da girmama masu girma da tausayi wanda ya kamata a tausayawa da jin kan wanda ya kamata a yi jin kai ku yi zaman lafiya da iyalanku ku yi zaman lafiya da makotanku wannan alkawari ne Allah ya ce mu yi amma da yawa mun kare wannan alkawarin kuma cika alkawari iya cin abin da yake tallata musulunci nan da nan tallata musulunci idan kana so ka yaƙo wani zuwa aƙidarka ko addininka ka cika masa alkawari ku yi alkawari da ka cika wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacinsa akwai wani ya zo daga ƙauye sai ce yayi imani zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace yayi imani zai bi shi ɗan uwan suka hau kansa kai kadai zaka fita zakka kai kadai ne zaka ce zaka bi addinin Muhammad kai ka kaza kaza sai ya ce musu ni nayi alƙawarin bin Muhammad har na mutu suka ce to wallahi ko da wuya ta sa ka dawo ka ce ka fasa to kai mutumin banza ne a gunmu domin kayi alƙawari ka karya kafirai suna mutunta alƙawari sun ce tunda ka ce kayi alƙawarin bin sa mun sallama ka je ka bi shi ko da nan gaba ka dato ba ba ruwanmu da kai to a yanzu yaya muke da alkawari ka cewa mutum za ka yi masa ka ƙi masa zo ka karɓa ka ƙi bashi zan ma ka ƙi masa da gangan wannan ba aikin mutane kirki ba ne kuma dukkan mai yawan kare alkawari ya ɗau alamar munafirci Allah ya tsare kuma wallahi ba zai wanye lafiya a gaban Allah ba a gobe alkiyama Allah ta'ala ya samu dace mai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك وانعم على هذا النبي الكريم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصرنا ولا تعن علينا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لوالدينا لمن سبقنا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن